نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في التعلج ذكر الرقاء والطيرة والطيرة والنجوم والطيرة
والطيرة والطية
والطيرة والطيرة والطيرة والنجوم والخساء والوسم والكلاب والرفق والرفق- والرفق للمملوك بسم الله الرحمن الرحيم باب في التعالج wato wannan babi yana magana dangane da bayanin yin amfani da magani lokacin da mutum baya da lafiya wato a samo maganin da zai zamanto wato shine sababin da wato idan mutum ya sha zai zai zamanto ya waraka idan yana ciwon kai ya sha maganin ciwon kai idan yana zazzabi ya sha maganin zazzabi idan ya zamanto jinnu ne ya taba shi wato a mai ruƙiya to wannan babi abin da yake magana a kai kenan wa zikirin ruƙa da kuma ambatan tawaida wato yin bayani akan abin da ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu na ruƙuya da kuma wajen sahabbai nashi wa tiyarati da kuma bayani akan abin da ake cewa canhi wato mutum ya dinga saƙa kaza ya ce kaza ɗin nan da ya faru saboda wato rana ta fito ce jirwayi haka ko kuma saboda waɗansu tsuntsaye da suka tashi sun yi yamma ko sun yi dama ko sun yi hagun da makamantansu wannujo wannan babi hakanan yana bayani akan abin da yake ya halitta mutum ya nemi sanin shi na ilimi na taurari wal ikhsa'i da kuma bayanin hukuncin daddaka a yi wa dabba daddaka wal wasm da kuma bayanin hukuncin shaushahwa a huska ko a jikin dabba walkilabi da kuma bayani akan rikan karnuka warrifki bil mamluk da kuma bayani akan wato tafsasawa abubuwan da kuka mallaka na'am ولا بأس بالاست- بالاسترقاء بالاسترقاء من العين وغيرها na'am malam yace wala ba'asa bil istirqa'i min al ayn babu laifi mutum ya nemi a yi mai tawaida min al ayni saboda kambun baka wa ghairiha da watatta kamar inda mutum kunama ta cije shi ko maciji ya sare shi to wannan babu laifi shi ma za a dinga- za a yi mai ru'iyya hakanan ko mutumin da aljani ya taba shi za a iya yi mai ruƙiya abin da ya sa ya ce wala ba'asa wato babu laifi wannan saboda ya nuna maka akan cewa yin magani ashe ba wajibi ba ne idan mutum ba ya da lafiya ba wajibi ba ne ba dole ba ne ya tafi likita Na'am.
ya halitta ne ya tafi likita da haka sai ya zamanto malamai na musulunci sun kasu kusan kashi hudu akan abin da ya shafi yin amfani da magani Na'am.
waɗansu suna ganin cewa wajibi ne Na'am.
a tafi likita saboda karewar lafiya ce waɗansu kuma suna ganin cewa makaruhi ne a tafi likita saboda a cikin tafiya likita akwai adamu tawakkul ala Allah ta'ala waɗansu suna ganin cewa a'a ya halitta a tafi amma idan mutum bai tafi ba ba za a ce mishi yana da sakaki ba matuƙar dai wato ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ba da lafiya Na'am.
a ya zo cikin hadisi na abdullahi dan abbas wanda yake cikin sahihain hadisin da yake magana akan wato mutane dubu saba'in daga cikin wannan al'umma ɗin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba ba tare da azaba ta shafe su ba hadisin mun karanta shi cikin littafin kitabu tauhid Na'am.
wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana faɗar haka sai ya tashi ya shiga cikin gidansa sai sahabbai suka shiga tattaunawa waɗansu ce fala'allahumul ladina wulidu fil islam wadan suka ce fal'allahumul ladina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato suka tattauna dai akan su wane ne wannan mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da sun sha wahala ko ta biye ba to da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fito sai ya gaya musu wato abubuwa guda hudu wanda yana daga cikin siffarsu in dai wannan siffa ta abubuwan nan guda hudu sun tabbata a tattare da mutum to yana daga cikin waɗannan mutum dubu saba'in ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce humul ladina la yastarqun wato su ne waɗanda ba sa neman a yi musu ruƙiyya ba sa neman a yi musu magani saboda sun shiga cikin wata matsala wala ya taɗayyarun wala ya tawun wa ala rabbihim ya tawakkalun wato su ne wanda ba sa yin a canhi sannan kuma ba sa yin aliktiwa lallas sannan kuma sun dogara ga ubangijin subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai a ƙarƙashin wannan hadithi waɗansu suna ganin cewa makaruhi ne musulmi ya dinga tafiya ma likita saboda a cikin shi akwai kaman nuna cewa wannan likita da zai tafi ita ce za ta ba shi magani shi kuma abin da Allah ta'ala ya kaddara zai faru gare shi tuni da ya ja abin a rubuce ne yake ya tafi likita bai tafi ba wannan kawai tafiyan da za a yi amma in Allah ya kaddara raso shi ko ya je likitan a can zai kashe kudin shi kuma ya zamanto an rasu daga ƙarshe akwai wanda suke da wannan fatawar suke da wannan ra'ayin saboda in dai mutum yana so ya shiga cikin mutum dubu saba'in din nan da hadisin ya yi bayani a kai to dole sai ya zamanto irin waɗannan abubuwan yana kafa kafa da su na'am والتعاون والتعالج وشرب الدواء والفسد والكي والحجامة حسنة malam ya ce hakanan kuma babu laifi cikin yin amfani da magani hakanan babu laifi cikin neman tsari idan mutum yana cikin rashin lafiya wato ya nemi tsari daga wato karanta ta hanyar karanta suratul ikhlas da suratul falak da suratul nas kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yi idan ya zo zai kwanta da kuma yadda nana aisha iyalinsa take mai a lokacin da ya kamu da rashin lafiya ta ƙarshe wa shurbid dawa'i hakanan kuma babu laifi da shan magani idan mutum ya zamanto yana cikin rashin lafiya ba laifi a kawo mai magani ya sha matuƙar wannan magani ɗin wato a cikinsa akwai a akwai waraka saboda duk wani magani ba shi ba ne yake warkaswa shi wato sababi ne na ya zamanto mutum ya waraka amma ba shi ba ne yake warkaswa mutum nawa za ku yi cuta iri ɗaya da shi kai ka tashi amma kuma shi ya zamanto wannan ita ce sababin rasuwar shi kuma kowa daga cikin naku ya sha magani an gane ku to da haka shi kuma malaman da suka tafi akan halaccin shine saboda manzon Allah ya ce ta dawo ibadallahi fa inna Allah azza wa jalla lam yada da'an illa wa da'a lahu dawa'an an gane ku ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ya bayin Allah ku nemi magani ba wata cuta a duniya da Allah ya sako ta duniya face dai tana da kwai magani don haka ku nemi magani sai dai in buku iske ba walfasdi hakanan kuma abin da ya shafi sabin jiri shi ma wannan ya halitta ya halitta a alfasd sabin jiri mutum yana yawan ciwon kai a ɗan tsatsaga mushi gefen shi na dama da na hagu na kai saboda ya zamanto ya ragu wannan babu laifi walkayi hakanan kuma babu laifi mutum a yi mai sakiya yana da kwai rauni a yana da kwai maruru ya kumbura ya yi ruwa da kyau babu laifi a kai shi a huda mushi shi walhijamatu hasanatu malam ya ce ƙaho a yi wa mutum ƙaho wannan ya halitta mustahabi ne wato mustahabi ne a yi wa mutum saboda yana daga cikin abubuwa guda uku wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zana wanda a cikinsu akwai warakar wannan al'umma akwai ƙaho a cikinsu na'am والكحل للتداوي للرجال جائز malam ya ce wal kuhulu ja'izun wato sanya kwalli na ithmid ya halitta ga mazaji littadawi idan ya zamanto wannan kwalli wato na magani ne idan ya zamanto mutum baya da lafiya yana ciwon ido to akwai kwalli da ake ce da shi ithmid wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi bayani a kan shi kamar yadda yake cikin hadisai ingatattu kuma a lokacin da muke karanta littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na al-imamu tirmidhi wato mun karanta hadith zala ya ce alaikum bil ismit fa innahu yajlul basra wa yunbitu sha'ra wato ina umartar ku da ku nemi wato kwalli wanda ake ce da shi ismit dan wannan kwalli na ismit wato yana yayewa ido gani na ido yana ƙara fitowa idan ana amfani da shi zai zamanto mutum idansa kullum lafiya kalau sannan kuma inda ba gashi yana tsarasuwa na'am وهو من زينة النساء amma wa huwa min zinatin nisa'i sanya kwalli yana daga ado na mata bai dacewa bai halitta ba mutum ya sanya kwalli lafiya kalau saboda sanya kwalli lafiya kalau wannan yana daga cikin attashabbuhu bin nisa wanda duk wanda yake yin kama da mata cikin shigarsu ko shigi- cikin tafiyarsu ko saka kaya ko adansu na'am to Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi na'am hakanan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya la'ance shi na'am.
duk mutumin da zai lalata kanshi ya mai da kanshi baya namiji wanda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i Mm.
ya lalace ya dinga shiga ta mata Allah subhanahu wata'ala ya la'ance shi na'am hakanan mace wanda take mace ta ce za ta mai da kanta namiji duk abin da yake na maza ne ta dinga yin shi ta raka shiga ta maza duk abin da ya shafi na maza ne a gurin da a al'ada maza ne suke yin wannan abin ta dinga yi wannan ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance ta hakanan manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya la'ance ta kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda yana cikin bukhari na'am ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى Ah.
Malam ya ce wala yu ta'alaju bil khamr bai halitta a yi magani a yi magani da giya mutum baya da lafiya a ce ai sai an bashi giya ya sha saboda ya kumbi ne bai sha ta ba ita ce take sa shi ciwon kai din nan a dan bashi bayan kwana uku a raka bashi wata ran a yi sati ba a bashi ba wata ran a yi kwana goma ba za a bai wannan ba ba a maganin cuta da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi to bai haramta shi ba ga bayansa face sai da akwai wata illa wanda in za su dinga yin amfani da wannan abin za su cutu su ma to ya za a yi maganin cuta da cuta mutum baya da lafiya a ce ya dinga shan ruwan kwata saboda duk a abin da ya zamanto wato najasa ne Allah ta'ala ya haramta shi to idan mutum ya shiga cikin hali na rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta mai da yi magani da wannan abu an gane ko irin waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa kamar in wajen kubutar da hallaka ne kubutar da rai na'am wannan babu laifi za a iya yin amfani da giya ita ma 'yar kaɗan to amma ala kulli halin kamar yadda yake cikin hadisi shine giya qaliluha wa katsiruha haramun sannan kuma wanda ya haramta shanta shine Allah subhanahu wataala to ya haramta saida ta to da haka ba za a yi safarar su ba ba za a yi safarar ta ba da niyyar wato irin wanda musulmai ne matsala ta same su aka ce kuma maganin matsalar tasu wannan sai an sha giya to wannan ba za a yi amfani da ita ba wala bin najasa hakanan kuma ba za a yi magani da najasa ba ba za a yi magani da najasa ba a ce a kawo kashi na ɗan adam a haɗa a yi wani magani da shi na'am duk maganin da ya zamanto akwai najasa a cikin shi to shi kuma ba Allah ba ne ya yi umarni ba ma'aiki ba ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi umarni wato wannan kulumboto ne na wanda suke so su karyar da addini in ma zahirin au batinan yamma ta hanyar da muka sani ko kuma ba ta hanyar da muka sani ba akwai abubuwa da dama wanda za a ga cewa a yanzu yanda wato kafa ta sadarwa ta yawaita za a ga abubuwa da dama wanda ake turowa a waɗansu guruf ɗin wanda in za ka tsaya ka yi lissafi za a ga cewa wannan abin asalan ma wanda ya rubuta shi ba musulmi ba ne asalan ma wanda ya rubuta shi yana so ne ya ruguzar da addini na musulunci yana so ne ya ruguzar da addini na musulunci amma kuma sai aka zo shi da huskar ta fa'ida za ga cewa mu a nan karatu muke muna tunanin cewa mu musulmai ne muna tunanin kuma muna karatu kai mu musulmai ne amma kuma muna tunanin cewa muna karatu to amma wanda ba musulmai ba za su sun fi mu karatu za ga an samu wani wanda ba musulmi ba amma ya haddace alƙur'aninka gangariya ba irin hadda ba wannan tamu wanda ba a san ma'anarta ba haddal ƙur'ani gangariya wanda ya san ma'anonin shi kuma ya haddace maka bukhari da musulun don haka in ya tashi kawai zai maka zai yaudare ka da ayat ta alƙur'ani zai diba ayat da take ɗan ɗauke da wannan ma'anar ta wannan maganin da yake so ya gaya maka in ya rubuta daga ƙarshe kuma sai ya kawo wani hadisin shi na Bukhari wanda ka taba ganin shi cikin Riyadu Salihin ko Umdatul Akami ko kuma Bulugul Maram ko kuma Arba'un Nawawiyya bayan shi kuma ya ce ya tabbata kuma cikin hadisi Annabi ya ce man akhbara sittina shakhsan aw 70 rajulan kaza kaza kaza farraja Allahu anhu hammahu wanda wannan kawai a cikin sa akwai a yaudarar mutane babu gurin da Annabi ya ce duk wanda ya baiwa mutum saba'in labari na kaza to Allah shi kuma zai fitar da shi daga cikin damuwa wannan duka ana yaudar mu ne an gane ko wannan bai dace ba na'am wala bima fihi maitatun hakanan kuma bai halitta yin magani da abin da a cikinsa akwai mushi dukkan abin da a cikinsa akwai mushi bai halitta ba a yi magani da shi an gane ko lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa mutum ya ci mushi ba wai saboda yana da cuta ba ne saboda yunwa ce zai ci wannan mushe ɗin amma mutum lafiyan shi kalau ya kamu da rashin lafiya a kai shi asibiti a kwantas da shi ga abinci lafiyayye ga kaza ga kaza a ce to ai wannan cutar tashi dole ne sai an hada da kahwar kare ta baya kuma wanda yake macece a tsawon lokaci in mutum yana so yaudare ka musamman sai wanda suka saba zuwa gurin bokayen wannan za ga aka gaya maka wata ka'ida daga waɗin za a tsorata ka kace eh lalle kuma dan na zai samu lahiya kaji yanda ya ce wa wai kafar zaki ta baya za a samu kuma mace ce kuma ba ma wai ta shayar mutuwa ba ta Nijar wai ta guri kaza wanda suna da suna da abokan aiki yace ai bukun iya ba akwai wanda za sa su kawo shikenan kawai ayi jinga ku ware kuɗi ku bada shi kenan washe gari kuka zo ku gata na an kawo ƙafa zage ka ce Allahu akbar an gane ku to wannan ana yaudar mu ne ana yaudara ne da kyau da kyau shi duk wani wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara rayuwarsa to dan ya kamu da rashin lafiya da abin da yake ya halittan a yi amfani da shi na magani Allah ta'ala zai ba shi lafiya matukar Allah ya kaddara wannan rashin lafiyar ba ita ce ta ƙarshe ba to amma mutumin da ya kamu da rashin lafiya to ko wato mutumin da ya kamu da rashin lafiya in dai wannan rashin lafiyar tasa ta ajali ce to ko da likita ta duniya za a kai shi likitar da ta fi kowace likita ma'aikata to ko da can za a kai shi bayan da zai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya saboda Allah ta'ala ya kaddara wannan rayuwar tasa ta zo ƙarshe an gane ko to shine anan malam yace wala bi ma fihi maitatun na'am wala bi shay'in mimma harrama Allah subhanahu wa ta'ala malam yace hakanan kuma bai halitta bai dacewa haramu ne mutum yayi magani da wani abu wanda a cikinsa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ne ya haramta dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yin amfani da shi to bai halitta ya zamanto magani ne na wani abu an gane ko irin abin da ya shafi a Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa mace an gane ko wani ya kusance ta sai dai in mijinta ne ko kuma shugabanta to a ce ga wani magani wanda za a yi sai shi wannan wanda zai ba da magani ya kusanci wannan matar wannan haramu ne bai halitta ba an gane ko a je a kai mace gurin wani boka a ce zai mata magani amma sai babu kowa a gurin shi sai shi sai ita wannan shi ma bai halitta ba haramu ne ana yaudarar mu mu tunaninmu wai a kare lafiya in dai har sai da irin wannan din za ta samu lafiya gwanda ta mutu mutuwar ta ita ce ta sauki saboda wannan shine mutuwar addini an gane ko kana da awar babban malami kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma kuma an kai can an ajiye diyarka a nan ka yarda da haka nan an je an ajiye kanwarka a can ka yarda da haka nan an je an ajiye matarka a can ka yarda da haka nan kuma har ma kana karfafa musu kana ce alhamdulillah zawwal wa'annan mutanen wato ta zamanto rahama ce a gare mu wannan azaba ce an gane ko abinda Allah ta'ala ya haramta ne fuska halitta shi kuma duk wanda ya zamanto ya amshi kile na halittawa da haramtawa Waɗa ne yake hoda ubangiji gani yake Allah shine kaɗai ya kaɗai ta da halittawa da haramtawa kuma yanzu shi yake so ya zamanto kishiyarsa wannan shi ma bai halitta ba tawo
والعبأس بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبكلام الطيب malam ya ce wala ba'asa biliktiwa'i babu laifi wato da yin sakiya ya halitta da aliktiwa'u da alkayyu dukkan ma'anarsu ɗaya waɗansu daga cikin malamai suna ba su ma'anar lallas idan ya zamanto mutum ya ji zahi a kawashi an ji an murza shi a ce to ya rakawa gurin lallas irin idan aka ɗan dahu ruwan zahi a dinga tsoma wani tsumma a dinga ɗora a gurin an gane ko bayan an sha dungule ko kuma a ce ya samu ganyen gamji ya sha dungule ya dinga karawa a gurin an gane ko wannan ana ce da shi aliktiwa'u waɗansu kuma suna cewa aliktiwa'u wato ita ce sakiya an gane to babu laifi da yinta warruƙa bi kitabillahi hakanan kuma babu laifi da yin tawaida a yi wa mutum ruƙiyya da ayoyin da suke cikin littafin Allah alƙur'ani kal aje an kirayi wani jinnu kale ya zama to an zo maka da wani surkulle ka ce kai wani ruƙiyya ta shuwa mai ƙarfi ce da Allah rubuta mun ita gashi ka haddace ƙur'ani duka ɗari bisa ɗari amma shi ko izu goma ba shida amma kawai ka yaudaru da aljannai da yake kira sunayen aljannai da yake kira duk wani zance in dai ba zance bane a cikin alkur'ani to duk nagartar shi da kyau dinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kasa yake da zancen Allah ba wani zancen da ya kai zancen Allah wa man asdaqu min Allah qilan to babu laifi da yin tawaida da littafin Allah alkur'ani wa bil kalami tayyib hakanan kuma babu laifi da yin tawaida da zance wanda yake mai daɗi wato zance wanda yake kyakkyawa wanda ya fito daga baki na annabta irin an kawo maka mutum baya da lafiya ka ce Allahumma rabban nasi azhibil bas ishfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa Allah yughadiru saqaman da makamantansu Allahumma shfihi Allahumma shfihi Allahumma shfihi irin su as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka wato waɗannan dukkanin su ya tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin haka nan an gane ko waɗansu suna cikin bukhari da muslim waɗansu suna cikin kutubus sunan dinnan na'am
فلا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن malam ya ce wala ba'asa bil ma'aza wato babu laifi da rataye laya an gane ko shine ce babu laifi da laya wanda ake neman tsari da ita ake neman kariya daga aljan ko ake neman kariya daga wato kambun baka masu kambun baka wanda wafi alƙur'an abin da yake cikinta wato aya ce ta alƙur'ani ko kuma waɗansu ayoyi ne na alƙur'ani babu laifi yin hakana an gane ko abin da yake so ya tabbatar mana a nan idan ya zamanto layar nan da za a yi wa mutum in dai ba alƙur'ani ba ne a cikinta to akwai laifi mafuhumu mafuhumul mukhalafa kenan in dai ayar da za a yi wa mutum in dai ba abin da yake ɗoke ba ne da littafin Allah alƙur'ani ba aya ba ce ta alƙur'ani ko waɗansu ayoyi ko wata sura in dai wani abu ne wani surkulle ne za a yi a baiwa mutum a ce ya rike shi a matsayin laya to wannan akwai laifi a cikinsa wato babu malaman da suka halatta yin haka nan malaman da suka halitta rikewa laya su ma sun ce layar sai ya zama ta me aya ce a cikin alkur'ani kenan sai a kula da kyau na'am wa idza waqa al waba'u bi arabi qaumin fala yuqdamu alayhi Mm. malam ya ce wa idza waqa al waba'u bi ardi qaumin idan alloba ta afku a ƙasar waɗansu mutane ya zamanto wani gari daga cikin gari na musulmai alloba ta afku korona ta shigo a wannan gari ko kuma ya zamanto wata ƙasa daga cikin ƙasashe na musulmai korona ta faɗo ta ta mamayo ta to wannan garin fala yuqdamu alaihi ba za a tafi ba garin kana gidanka a zaune ka ce ai akwai ɗana a can bari in je in ɗauko shi ba za a bar ka ka shiga ba an sa musu takunkumi su waɗannan 'yan 'yan garin nan in 'yan ƙasa ne an sa musu takunkumi gabas da yamma gusum da arewa gabaki ɗaya iyakoki da a rufe daga nan ba shiga ba huta an gane ko saboda kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne ya faɗa idan alloba ta afku a ƙasa to wanda baya cikin ta kal ya tafi wanda kuma yake cikin ta kal ya fita a bari hatta ya qadiya Allahu amran kana maf'ulan wato hal Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da al'amarin da ya nufin dama ya aikata shi na'am wa man kana biha fala yakhruju firaran minhu bala ya ce wa man kana biha amma wanda ya kasance a cikin wannan garin yana zaune cikin ƙasar wannan lokacin da aka ce korona ta zo ta ko lokacin da aka ce kwalara ana kwalara an gane ko to duk wanda yake cikin wannan ƙasar fala ya kharuju firaran minhu bai halitta ya fita daga wannan ƙasa ya koma wata ƙasa ya je ya ce to tun da dai a Nijar ne ko a Nijeriya ce matsalar nan bari ma in tafi ƙasashen turai kawai a je shi ƙirin ya maka wasa ce ga mun iso Amurka yanzu to bai halitta bai haka nan firaran minhu saboda gujewa ita wannan alloba in dai saboda guje mata ne ai Allah subhanahu wataala duk inda yake Allah yana nan duk inda yake Allah subhanahu wataala yana ganin shi da iliminsa akwai jinsa akwai ganinsa a tattare da shi wannan bawan kenan ba zai layin cewa Allah ba in dai har saboda guje mata ne sai ya je cankin ya tarra cankin inda wanda suka kama a can sun fi nan din yawa saboda kuma wannan a ciki akwai wato akwai rashin imani da kaddara wato akwai karancin tauhidi a ciki duk wanda ya zamanto hal yanzu yana yana layin cewa cuta a umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wata rana za su fita su tafi yaƙi wani guri to kuma sai ya ji labari a cikin wani gari na musulmai kwalara ta shigo alloba ta haɗo musu ubar ɗan khattab sai ya da zango a hanya ya tambayi abokanan tafiya shine khalifa a lokacin sai ce ya za a yi sai umar ɗan khattab waɗansu daga cikin mutane suka ce da shi to ai yanzu kai da ka fito za ka tafi ne uzurinka kuma ya kama sai ka shiga ta wannan garin ka tafi eh mana Allah subhanahu wata'ala zai kare ka waɗansu ka ce a a mu koma inda muka fito ana cikin matsalan nan mu je mu kuma muna daga ciki waɗansu ka ce a wannan ya akwai rashin tauhidi sai ga abdurrahman dan auf abdurrahman dan auf aka tambaye shi yace to ai wannan abu ne wanda yake mai sauki sunna ta tabbata daga annabi idza waqa al-waba'u bi ardi qaumin wa antum fiha kharijun falata da khuluha an gane ku wato idan alloba ta afku a ƙasa ta waɗansu mutane ko kuma kuna wajen wannan ƙasa ɗin to kar ku shige ta an gane ko kuma wanda yake cike kale fito abu kama kala alaihi salatu wassalam umar ya ce to shikenan an ƙari a tashi a koma baya aka yi da baya da baya aka dawo gida na'am وقال الرسول عليه السلام Mm.
شؤم إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس waƙalar rasulu alaihi salam ma'aiki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ya yi bayani fi shu'um a cikin lamarin shu'umi shu'umi shine wato kace canyi an gane ko an gane qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum indallah to ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi bayani a cikin wannan canyi din in kana in ma har akwai shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo da in wanda take sharɗiyya ya ce in ma har akwai shi ma'ana in ya zamanto akwai hukunci wanda yake tabbatacce na samuwar shi shi'umi to fafil maskan ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwan guda uku filmaskan cikin mazauni shi'umi yana iya tabbata a cikin mazauni allah ta'ala ya jarrabe ka da makwabta munana marasa kirki mutane suna so za su zo su yi mu'amala da kai amma saboda makwabcinka wane saboda makwabcinka wane saboda makwabcinka wane wannan mutanen ba sa zawa su yi mu'amala da kai ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka gida dan kukuf dan karamin gida wannan shi ma akwai shi'umi cikin sa an gane ku wal mar'a ko kuma wato mace idan ya zamanto mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa shi da mace wanda ba tarihin asiri ba ta da asiri ko kaɗan in yau mijinta ba shi da to yin Allah ya ra'yan unguwan nan kowa sai sun sani da Allah a taimaka mana da abinci wallahi yau kwana annabawa muka yi taifaka hankali ce ni annabi mai Hehehehe an gane ku mace wanda take ba ta da rihin asiri macen da kawai ita a kullum in mijinta yana cikin wani yanayi to ita za ta fara tozar tashi wannan mace ce wanda bai dace a zauna da ita ba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo gidan ɗansa annabi ismail ya tarar da shi baya nan ya fita da ya fita annabi ibrahim ya tambayi matar shi yaya yanayin da kuke ta ce to dattijo kai kuwa ne har kake mana tambaya ce a ni ai tambaya ce ne ta ce to wallahi muna cikin yanayi da na wahala abinci ya mana kaɗan kullum abin da ya kawo ƙara ci gaba ne ake na rashin jin daɗi a ce allahu akbar ya ce to ina ga yanzu zan huce amma in shi mai gidan naki ya zo ki gaishe min da shi kuma ki ce akwai wani dattijo ya ce ya canza kyauran kawal gidan shi da isma'il alaihi salatu wassalam ya dawo gida ya ce mata bin yi bako ba kamar dama yana ji a jikinsa ta ce kwarai ku akwai wani dattijo ya zo shi tsawon shi kaza da kaza yana da kaya yana sanye da kaya kala kaza da kaza kuma mun dan magaisa da shi amma ya tambaye mu yanayin da muke ciki na gaya mai sai a hankali lamari ya daburci kuma daga ƙarshe dai da zai shirya ce yana ga ka sauya ƙyauren gidanka ya shirya ce to ce wannan dattijan da kika faɗa babana ne zo shi babana ne annabi ibrahim ya ce kuma abin da ya faɗa ɗin nan gabaki ɗaya abin da ya ce in canza ƙyauren gida ke ce ƙyauren gida da ke ce kika buɗe ce to yake ta gidanku eh ya samu wuta sai ya samu wuta lo ba waɗansu lokuta annabi ibrahim hallo ya zo shi gida annabi ismail baya nan ya fita saboda dama namiji shi ba a san da zaman cikin gida ba da ya fita ya ce ina mai gidan naci ya fita ya je ya debo mana abinci ya yanayin ku yanzu a alhamdulillah muna cikin yalwa ta abinci muna cikin rufin asiri muna cikin godiyar Allah ce masha Allah ya ce to in mai gidan naki ya zo ki gaishe min da shi kuma ki ce na ce mu shi yi kokari wannan kyauren gidan nashi wannan ya kula da shi da kyau wato ya tabbatar da shi a jikin kale cire shi tama tana zauwa ya tambaye ta bin yi wani bako ba ta ce mishi kwarai kayi bako gashi gashi gashi ta gaya mai to da hakan ya zama mace Allah ya jarrabu malami da da macen banza ko kuma Allah ya jarrabu bawansa da macen banza malami ne ba malami ba inda Allah ya jarrabu mutum da macen banza to za ga cewa shi ya shigo cikin lamarinsa waɗansu kuma suna da da faral kafa ta shigo dama ko ko bakar kawa ake sani da Mm, da farar kafa ta shigo da dai wannan ɗan kasuwa ne harkokin shi tana tafiya daidai amma tun da ya arme ta tun da ya arme ta kaji an ce wannan ɗan shi yayi kaza baya da lafiya an ji an kashe jika ɗari biyar wannan an ce an rike motar shi a guri kaza yanzu ga baki ɗaya a duke shi ba komai tun da ya arme ta ta wal faras da kuma doki in dai har akwai shi'um ya ce to a cikin waɗannan abubuwan guda uku ne shi kuma shi'umcin doki ya zama to mutum ya mallaki dawakai amma kuma kawai ba wani abin da yake karuwa da su ta fuskar addini na musulunci ba wani abin da musulunci yake cin muryarsu ba a fita yaƙi da su ba ya rike su ba ne saboda su zamanto rufin asiri a gare shi a ya rike su ne saboda ya dinga kasuwanci wanda Allah ta'ala bai halitta shi ba to wannan shi ma akwai shi'umi a cikin lamarin wannan na'am وكان عليه السلام يكره سيئة yakrahu
يكره سيئة الأتباع ويحب الفعل فعل الحسنة wa kana alaihi salam ma'aiki tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya kasance ya karahu sayi al'asma'i yana kyamar munanan sunaye dukkan sunan da yake ɗauke da ma'ana wanda take mummuna to ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana kyamar wannan suna a lokacin jahiliya za a aihuwa mutum ɗa namiji kawai ka ja da samu sunan shi murra ɗaci wato mai sunan ka yace murra an gane ko akwai su ko murratul hamdani akwai wanda za ga shi kuma ya ce sunan ɗan shi hanzala kwartowa an gane ko kwayar guna ɗin nan mai ɗacin nan na irin kalal kalal gurjin nan yanda ta yi maɗaci to kawai ce sunan ɗan shi maɗaci eh saboda daga an taɓa ma an san akwai matsala wani ku za ka ji ya ce sunan shi harbu yaƙi kawai shi kawai suna ne wanda bai- bai- bai- baya da daɗi wa yuhibbul fa'alal hasana amma ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana son fata kyakkyawa ka dinga yi wa ɗanka fata kyakkyawa ka dinga yi wa jama'a fata kyakkyawa alfa'alul hasan shine misali ka haifi ɗanka ka dasa mai muhammad bayan ka dasa mai muhammad sai ka diba wani lakabi mai kyau ko ka ce nasiruddin ko kuma ka ce wato asadu sunna ko ka ce husamuddin ko ka diba dai wani lakabi mai kyau kamai an gane ko in ko ka ce da shi a a abu fulani wanda shi kuma wanda ya yi wa musulunci jarumta ya yi kokari a cikin addini na musulunci wato wannan shine alfalul hasan wato fata kyakkyawa idan ka ce nasiruddin shine kana mai fata kyakkyawa allah ta'ala ya sa addini na musulunci ya ci moriyarsa Allah ta'ala ya sa a karu da shi asadu sunna wato ya zamanto zaki jarumi a cikin karewa sunna ta maiki alaihi salatu wassalam husamuddin ya zamanto shi kuma takobi ne wanda yake baiwa addini na musulunci kariya in aka ce kuma saifullahi masluli wato shine khalid ibn walid da wannan gaga duka fata da wanda yake kyakkyawa ba laifi an gane ko kuma ka rasa wa ɗanka sunan salim kaga salim wato lafiya ce an gane ko kuwa gane wannan ba laifi na'am ويغسل للعين أن يغسل الآئن وجه- وجهه ويديه ومر- ومر- ومرفقيه Mm.
وركبتيه وأطراف رجليه malam yace wal ghuslu lil aini wato wanka saboda kambun baka kambun baka idan mutum ya yi wa wani bai ma san ba da ya mushi ha to wanda ya yi wa wannan wanda ya yi kambun bakan nan mutum ya ga wani da huce ce kai wani akwai jarabar kyau in ya zama to yana da kambun baka wannan magana da ya faɗa ta zama tashin hankali eh an gane ko abun kawai ba wai wannan ba ne ba wai gado ba ne abun kawai daga mutum ne in ya gam abu kawai ya tanka to inda bai ce wa tabarakallah to akwai matsala yi ne kambun baka to malam ya ce abin da ake cewa to yi wanka da za a yi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi umarni da shi kamar yadda za mu tarra insha Allah cikin motsa al-Imam Malik da kuma Bukhari da Muslim shine an ya ghusila al-ainu wajhahu wato mutumin da yake da kambun bakar mutumin da yake da irin wannan matsalar wanda in dai ya ga abu ya faɗa to wannan abun matsala ta same shi shine ya wanke huskar shi wa yadaihi da hannayen shi an gane ko wa mirfaqaihi da guyoyin hannayen shi wa rukubataihi da ƙafafuwan shi an gane ko guyoyin shi nan wa atrafa rijlaihi da kuma tsinin ƙafafuwan shi wa dakhilati izarihi da kuma cikin gyautan shi cikin wandan shi ya wanke shi ya wanke fi qadahin a cikin akushi shi ma aiki ya same shi an gano go sai ya shiga cikin daro babba duka wannan ya wanke ruwan ya zuba cikin wannan dara sun mai sabu al-ma'in sannan sai a ɗako wannan ruwan a zuba wa shi wanda kambun bakan ya fada kan shi in mota ce a zuba mata in mutum ne a zuba mishi an gane ko na'am ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل malam ya ce wala yunzaru fin nujum bai halitta a yi leƙan a yi diba cikin ilimi na tuburaru bai halitta mutum ya je shi kawai ya koyo ilimi na tuburaru illa ma yustadallu bihi alal qibla face dai abin da za a kafa hujja da shi za a gane da shi alal qibla akan fahimtar alƙibla abin da za a gane alƙibla da shi mutum babu laifi ya karanci wato ilimi na tauraro gwargwadon yadda zai gane alƙibla wato in kaga tauraro a guri kaza to wannan kullum a ayanmu yake fitowa to kenan wannan ita ce yamma nan ita ce gabas babu laifi ko kuma kana cikin tafiya a dokar daji kawai in ka daga kanka kaga tauraro a guri kaza to shikenan yanzu wannan wajen karfe uku ne in kaga tauraron na a wannan wurin to wajen karfe uku ne an gane ko ko a jaza'ul layl ko kuma alal kibla ko kuma akan tafiya Mm. na'am ويترك ما سوى ذلك wa yutraku ma siwa zalika to dukkan abin da yake ba wannan ba ba ganewa hanyar alƙibla ba ganewa alƙibla ba ba ganewa hanya ba wato saboda Allah ta'ala a karatunmu na yau ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr in muka zo mun ga yanda malam ya mata sharhi insha Allah ta'ala Mm, na'am ولا يتخذ كلب في الدود في الحضر ولا في دور ال- في دور البادية Mm, إلا لزرع أو ما أو ماشية يسح- يسحبها في الصحراء mm.
ثم يروه معها malam ya ce wala yi ta hudu kalbun fidur filhadar bai halitta a riƙi kare a gida a gidaje bai halitta ba mutum ya samu kare ɗaya biyu uku ya kawo ya zuba a gidan shi kamar mutane kamar 'yan gadi bai halitta yin hakana saboda a cikin shi akwai cutar da 'yan unguwa akwai cutar da yara dama yara ba a zancen da yara da mata su wannan ba a zancen su eh duk wani yaro za a ga aka ce mishi kai kare to gabaki ɗaya ka rikita mai lissafi inda ungulu ne yana mata sau uku a wuni to zai yi kwana uku ma bai zo ta ba saboda akwai kare a unguwar bai halitta fil hadar kuma a cikin wato zaman gari ba zaman daji ba zaman gari kana cikin birni kana cikin gari garin da kai a waye bai halitta a yi hakanan ba wala fi duril badiyati hakanan kuma a cikin gidaje na ƙauye shi ma bai halitta a riƙi kare illa li zar'in aw mashiyatin yashabuha fi sahara thumma yaruhu ma'aha face dai saboda ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku malam yace illa li zar'in face saboda shuka wato mutum yana da kwai a garka a bakin gari amma mutane suna zuwa su mishi ɓanna cikin dare in shu ya yi su je su raka cirowa ƙwallon suna bar mishi fatil suna cirowa na cikin ko kuma in salati ya yi sadaka zuwa suna cirowa keli biyu keli uku dare dare to kuma shi kuma ba zai raka ba zawa yana kwana a nan to saboda wannan karen ya dinga kula da masu shiga da huta na wannan garka ɗin in dare ya yi ba laifi zai iya wannan an gane ko ba laifi za a iya samowa kare a saka a cikin wannan garka ɗin saboda wannan matsalar au mashiyatin yashabuha fi sahara ko kuma wato mashiya wato yana da kwai garke na tumakai da awakai yana da kwai dabobi to kuma saboda mutane sai a hankali lamarinsu wani in ka yadda da shi wani kuma lamarin shi ka ba shi yadda ma amma kuma ba zai iya rike maka amana ba za a iya zuwa a raka maka ɗauki ɗaiɗai to ya zama to mutum ya samo kare ya saka a cikin wannan dabbobin wanda duk wanda ya ga yana hawa mala ya ɗauki wata dabba zai rika wow wow har ma shi ma makiyayin ya ɗaga kai ya gani an gane ku wanda ya sahabu hafi sahara wanda wannan karen zai dinga zamantowa abokin waɗannan dabbobin ne ya dinga tafiya tare da su idan a kai su daji tsumma ya ruhu ma'aha sannan kuma idan yamma ta yi mureci yayi ya dawo tare da su wannan shi ma babu laifi aw li saydin yasbaduhu li aishihi la lil lahwi ko kuma ya zamanto mutum ya riƙi kare ne saboda farauta saboda ya dinga fita daji farauta yasbaduhu li aishihi zai dinga wannan farauta din saboda gudanar da rayuwar shi akwai wanda za a ga shi kawai mahalbi ne kasuwancin shi kenan ya shiga daji ya kamo namomin daji wani lokacin wani ya ajiye shi a gidan shi a mai miya da shi wani lokacin kuma ya sai da waɗansu ya siyo shinkawa ko ya siyo maka ko ya siyo hatsi ko ya siyo dawa to wannan babu laifi ya riƙe kare saboda ya mai da wannan farauta kawai ita ce hanyar abincinsa ya samo wani ya saida wani kuma ya ci a gidan shi to wannan ya halitta shi ma lalin lahawi ya ce a'a bai halitta mutum ya riki kare na farauta kawai saboda wargi saboda wasa ya je shi an ne an kamo buri na daji ya zo ya yi mishi wani gida an je an kamo kura an mata wani gida an kawo gabaki ɗaya kawai mai da gidan shi kawai gidan kallo gidan wasa wannan bai halitta bayan haka na na'am wala ba'da bi khisa'il ghanami lima fihi min salahi luhumiha wala ba'asa malam ya ce babu laifi bi khisa'il ghanam da daddakewa tumakai da awakai daddaka dan akuya a daddake shi ya zamanto ba zai iya yi wa akuya barbara ba ko kuma rago a daddake shi ba zai iya yi wa tinkiya barbara ba to babu laifi lima fihi min salahil humiha saboda abin da yake cikin yin daddaka wato na gyaran namansu wato nama yana zamantowa ya yi kyau ya ƙaru kuma ya zamanto an samu mai na babu laifi yin haka na waluhiya an khisa'il khayli amma malam ya ce waluhiya an yi hani hani wanda yake na karhanci an khisa'il khayl dangane da wato daddakewa da wakai bai dace ba a yi wa doki daddaka saboda shi doki dama ba a cin naman shi a malikiya ko saboda kamar yadda malamai suka faɗa saboda yana tafiyar da ƙarfin shi shi doki kuma kaga shi yanzu ba zai iya kusantar wata godiya ba ya mata bijimi saboda an daddake mai sha'awarsa na wayi kurahul wasmu fil wajhi wayi kurahul wasmu fil wajhi an karahanta yin shaushawa a huska bai dace ba wannan yana daga cikin taghayyuru halƙin lahi yin shaushawa a huska bai dace ba wannan wala ba asabihi fi ghairi zalika malam yace amma wala ba asabihi babu laifi da yin alama fi ghairi zalika in dai ba a huska bane babu laifi mutum yana da kwai shanu shanunka sun kai guda ashirin ga wani abokinka yana kiwo a kusa da kai shi ma shanu ne gare shi sun kai guda sha biyar amma kai saboda sabbi ne shanun naka ba za ka iya bambance su daga shanun shi ba za ka ce to wani ni nawa zan musu zan ɗan yanyanka kunnansu kaɗan kaɗan na dama kunnansu na dama kaɗai zan yanka kai kuma kal ka taɓa naka ɗaya ma saboda koda sun cakuɗu in na zo ina ganin nawa na gane shi kana ganin naka ka gane su an gane ko to wannan babu laifi
wa yutarafaqu bil mamluki wa la yukallafu min al amali illa ma yuqiqu malam yace wa yutarafaqu bil mamluk wato ana tafsasawa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka maka shi dukkan abin da Allah ta'ala ya baka shi bayi ne Allah ya baka to ka tafsasa musu kala ya zama to kana mu'amalantar su da mu'amala wanda take kyakkyakausa Allah ta'ala ya baka dabba ce kana da kwai marake ne to ka dinga tausasa mishi ka dinga tausaya mishi kale zaman to kawai a harkar ka da kowane lokaci aiki ya kama rana kai tsaka lokacin da kowa yana hutu amma kuma kawai ka ci a ɗan mu marake a ji a kawo kaza kamar yadda marake kamar yadda kake da kwai rai kake cutuwa lokacin da aka takura maka to shi ma marake yana da rai lokacin da aka takura mai cutuwa yake an gane ku duk wata dabba a dinga tausasa mata a san lokacin da za a lafta mata kaya da lokacin da za a sabke mata sannan kuma a san kayan da za a dinga dora mata haka ma yake alayhi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi wala yukallafu min al'amali illa ma yutiqu kada a kallafa wa wannan abin da ka mallaka kada ka dora mai aikin da zai hi karhin shi kada a dora mai wani aiki face dai aikin da zai iya yi dukkan aikin da ka san ya fi ƙarfin wannan dabbar to ko ka ce a nemo dabbobi guda biyu wannan ya fi ƙarfin wannan dabbar kayan nan dabbar wannan ta kai shi a gami ɗaya za ta cutu to sai ka ce ko a nemo wata dabba ko kuma a iso biyu ɗayan biyu ne ko a zo da wata dabba ko kuma a iso biyu amma a ce kawai a ya iya kawo a ɗarma mishi kawai a labta mishi ka ce bahu ishirin na hatsi a ce iya labta mishi alhamdulillah ilmu inda wasu ba na wata na?
na mu la yi kallafa mu amal ma la yi ai ba a kashe ba
ba za a kashe ba